أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر آه الحمد لله يومنا الأربعاء 29 ga watan sha'aban hijira ta 1444 wanda yi daidai da 22 ga watan mars na uku kenan miladiya ta 2023 alhamdulillah muna daɗa yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya da ya kawo mu wannan ma'alƙawarta ta mu wato zawiyar mu zawiyar shekhi mu shekhi malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a inda za mu ci gaba da karatun tafsirin maulanmu shekul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu fi riyadit tafsir muna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya Allah ya mana kyauta da tarban samun daman tarban wannan wata na Ramadan da majalasi har 21 wannan shi lalle zama za mu ɗauke shi zama na harko kenan dangance da karatuka na tafsirin watan Ramadan amma kuma shi ne zama na 22 in Allah ya so. kuma mun dauda muna godiya mun zo mun samu karanta izi uku a cikin harko tun daga bakara za mu tashi kan izihi na hudu wato wazkurullah fi ayyam ma'dudat bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه توشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تشرون واذكروا الله كأنبت الله بالتكبير دكبر بري عند رمي الجمرات يا ينجوان جمروري جمرورين نن ainihin jamarati jam'i ne na jamaratu wadda tsukunkuni ake nihi amma suka bada kuma daga baya sunan wuraren da ake jihon shedan su ake ce ma jamarat guda uku ne akwai aljamaratul ula ita ake ce mata ana ce mata aljamaratul sugura sannan akwai aljamaratul thaniya ana ce mata aljamaratul wusta sannan akwai aljamaratul salisa ita ce ake ce ma aljamaratul uquba aqaba aljamaratul aqaba to wannan su ne yayin jihon wannan a wannan wurin jifan shine Allah tabaraka ta'ala ke cewa kurla ku ambaci Allah da kabar bari fi ayyamin ma'dudat a cikin wa'ansu kwanuka wanda suke kididdigaggu ayyamu tashriq a salasa sune kwanuka na a ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah guda uku faman ta'ajjala wanda ya gaugawa istajala bin nafr min mina wanda ya gaugawan bar tawwa ya bar mina fi yawmaini a cikin kwanaki biyu ya gama jiwon shi fi sani ayyami tashrik a cikin kwana na biyu na kwanakan tashrik kwanukan nan na bayan sallah uku bayan sallah ba da rami jimari bayan ya ida jifan wa'annan a jama'a cikin nan guda uku fala isma alai wanda haka babu laifi akan shi bitta ajili da gaugauta wa man ta'akhara wanda ko ya jinkirta biha da kuma jiwan hatta ba ta lailata salisata har sai da ya kwana dare na uku warama jimarihi yare ya jefi duk wannan jamarat din nan guda uku fala ismaila shi ma babu lahi akan shi bizalika da wannan ai hu ahum mukhayyarun fi zalika ai ana nihin duka ko mutum ya gaggauta ko ko mutum ya jinkirta duka mutane abun baiwa zaɓi ne a cikin wannan wa nafil ithmi liman ittaqa kuma kore laifin nan da aka ce fala isma alaihi liman ittaqa ga wanda yi tsoron Allah ne ittaqallaha yi tsoron Allah fi haji a cikin hajjin shi li'anna al-hajj fi haqiqati domin li'annahu al-hajj fi haqiqa domin shi shine mai mai hajjatin dakin Allah shine mai yin haji a cikin haqiqa a haqiqa a haqiqan lamari wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah ku san cewa zuwa gare shi ne za a tara ku baki daya fil akhirati a lahira fa yujazikum bi amalikum sai ya saka muku da ayyukanku zakar subhanahu wataala fi hadhihi alayati manasik alhajj Allah tabaraka wataala ya ambaci ibadodi na hajji wanda ake yi a cikin wannan ayoyin wa amara al ibada an yutimmu al hajj wal umrata lillah kuma ya umarni ya umarci bayi da su cika haji da umara domin Allah min duni riya'in ba tare da wata riya ba wala sumatin ko jiyazwa da annal hajja domin shi haji akkaru li ibadati riya'an yayi kowansu ibadodi riya yayi kowace ibada kumsar riya a cikin shi fala tajidu hajjan yu'ridu lahu yu'radu lahu khabar baka samu alhaji alhaji ba wanda za a bujiro mishi da wani zance illa wa zakara khabaran fil hijazi sai ka same shi yana ambaci wani ana ambata wani labari na maka aisha zalana ji haji ana nin yana mai farin ciki da hajin da yi falihaza saboda wannan ne kala Allah tabaraka wa ta'ala cewa timul hajji wal umrata lillah ku cika haji da umara dan Allah wa amara bil ihsani Allah ya umarci ya umarni ya horo da kyautatawa wal ihsanu shi ko kyautatawa ihsanul abdi fi aqwali wa af'ali shine kyautatawan bawa a cikin maganganunsa da ayyukansa wa isanuhu fi niyyatihi da kuma kyautatawa sa a cikin niyyarsa wa isanuhu fi zannihi da kyautatawa shi a cikin zaton shi ba da an yi husina zanna billahi tabaraka ta'ala da cewa mutum ya kyautata zato wa Allah tabaraka ta'ala wa bi ibadihi kuma da bayinsa ya shima ya kyautata musu zato ya kula rabbu ala lisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana faɗa a bisa harshen annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi ni ina nan wurin zaton da bawa na yake mini wa yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam haka nan manzo Allah tsiya da mutu Allah tabbata garshe yana cewa la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zan kar ɗayan ku ya saki ya mutu sai yana mai kyautata zato wa Allah wa amara ibadahu idza atamu idza atamu hajjahum an yuksiru min zikrillahi tabaraka ta'ala kuma Allah tabaraka ta'ala ya hori bayin shi da cewa in suka cika haji da yawaita ambatan Allah tabaraka ta'ala ka zikiri ma'aba'ihim kamar yanda suke ambatan iyayensu aw ashe da zikira ko hiye da haka nan ma wal hajju fi fi zahiri shi haji a zahiri qasdul baiti shine nuhar dakin Allah da ziyara kenan wada wada'u manasikal hajji kuma bayar da ibadodi na haji wal hajjul haqiqi haji kuma na hakika huwa raj'atu ila Allah tabaraka ta'ala shine komawa zuwa Allah tabaraka ta'ala faman qada zalikal hajja wanda ya wanda ya aiwatar da wannan hajjin hatta wasala ila ila hadarati har sai da ya sadu zuwa halara fal yuksir min zikrillah to ya yawaita daga ambata Allah tabaraka ta'ala la yahumu illa Allah ya kasance ba abin da ke damunsa ba abin da ke damuwarsa sai Allah hatta ya zuƙa zikiran lahi tabaraka ta'ala har sai ya ɗanɗani ambaton Allah tabaraka ta'ala fali haza saboda wannan ne khatabal arifina Allah yake yi wa arifai magana da cewa fa iza qadaytum manasikakum in kuka ida ayyukan ku na haji ibadodin ku na haji bil haji a haji al haqiqi na haqiqa fazkurullaha ka zikirkum aba'akum to ku ambaci Allah kamar ambatan da kuke wa iyayenku والولد في طفولته يذكر أباه في كل حاجة عرضت له shi yaro lokacin da yake dan kankani yana ambatan ma'aifinsa ne ko da lokaci wata bukata ta bujiro a gare shi wa fi rujulatihi in ko ya girma ya zama mutum yaftakhiru bi zikri abihi yana alfahari da ambatan ma'aifinsa fa kama anna al-abda yadhkuru abahu fil halatayn kamar yadda dai bawa yana ambatan ubansa ne yana ambatan mahaifinsa a cikin wannan halayen guda biyu iftikharan wa iftikharan da alfahari da kuma wato bukatuwa zuwa gare shi فالعارف بالله هكذا مثلا الله يذكر ربه ينا أنبتا أبنجي افتقارا وافتقارا يا واتو ينا من الفاري دشي كما ينا من ينا من بكاتوا زوا غريش بل أشد من ذلك بردي شي أنا عارف ما يافي وانا سنني فإن الولد دومن شي ده ربما استغنى عن أبيه بولي بولي غيره takan yi wata rana ya wadatu daga barin ma'aifin nasa da wani majibincin lamari wanda ke kuma bayan ma'aifin nasa wal arif shi ko masanin Allah la yajidu ghinan anillahi tabaraka taala baya samu wata wadatuwa daga barin Allah tabaraka taala wala yara ghairahu kai baya maganin wannan sa falihada saboda wannan ne habba alal iksari min zikirillahi Allah ya kwadaitar abusa yawaitawa daga ambaci Allah ba da wusuli ila hadratillahi tabaraka taala bayan saduwa ya zuwa halar Allah tabaraka wa ta'ala faminan nasi daga cikin mutane akwai man gharaduhu dunya faqat wanda shi bukatar shi duniya ce kawai wa minhum man yuridu dunya wal akhirah daga cikin mutane akwai wanda yana son duniya da lahira wa minhum man yuridu dunya wa yadi'u akhiratahu bi dunyahu akwai wanda yana wanda shi yana son duniya sai ya sai da duniyar tashi sai ya sai da akhiratahu lahira shi bi dunyahu da duniyar shi ya sai da lahira shi zan kawai ya karɓo duniya wa minhum man yabi'u dunyahu bi ukhrahu akwai wanda yake saida dunyahu duniya ta shi yake saida bi ukhrahu da lahira shi ma'ana ya saida duniya ya karɓo lahira arba'atu aqsami mutane kaso hudu ne kulluhum zakarahumullahu fi hadhihi al-aya dukan su Allah ya ambace su a cikin wannan ayat faminhum daga cikin su akwai man yaqulu rabbana atina fid dunya mai cewa ya Allah ka ya ubangiji ka ba mu duniya atina fi duniya ka ba mu a cikin duniya dai hasana kitawa kenan da tulubu duniya fakat wannan duniya kawai ke nema wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma bai da wani rabo a lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana hasanatan wa fil akhirati hasana hasanatan wa qina azaban nar daga cikin mutane akwai wanda ke cewa ya ubangiji ka ba mu duniya ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka kare mu daga azabar wuta هذا طلب هذا طلب خير الدنيا وخير الآخرة وأن يعني من الهير الدنيا دا الهير الآخرة وثالث نأكو سيأتي في الآية زي ذو أتكين آية آه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وعلى ذي الختام وأن آية تكين متعني أكوي وأن يعجبك قوله وأن مغانا شذا تلك باك ما ماكي آه في الحياة الدنيا أتكين رأيوة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه yana wai rikan Allah shaida a abin da ke cikin zuciyar shi wa huwa aladul ikhlam shi ko mai tsananin husuma ne hada ba a akhiratu bi dunyahu wanda wannan shi ya sai da lahira shi ne da duniyar shi ma'ana ya sai da lahira shi ya karbi duniya wa rabi'u na hudu huwa akmaluhum shi ne mafi cikarsu ba a nafsahu washtar al-akhirah wanda shi ya sai da kanshi ya sau lahira واذكروا الله في أيام معدودات وأنبت الله أتكين كوانك وأن تسكيك الدقاقو يقال أيام معدودات جمع معدودة أنا تيوى كوانك وأن تسكيك الدقاقو جمع إلينا معدودة معدودة كالدقاقة ولا يقال مع يوم معدودة أما بقى تيوى يوم معدودة رانا كالدقاقة ده سبب المذكر لا لا لا ينعته بالمؤنث شيء wanda yake namiji ne ba a sifanta shi da kuma mace ba a cewa yau mun kaga namiji ne ba a cewa ma'adudatun sai a ce ma'adudur won المذكر لا يؤنس بالمؤنث ولكن سيد حيث انه يجوز ان تقول اياما معدودات اعدود اياما معدودة كما تقدم ta inda ya halitta ka ce ayyaman ma'adudatan ga su kwanuka kuma sai ka musu ka musu wato ka musu tasmiya ka musu tazkiri baki daya kama ta kaddama kama yanda kamar ka musu tanisi nike kamar matun tasu ka ce ayyaman shi ko jam'i ne na yau yau yau kuma kowa sai namiji ne amma ka hada su da yawa kuma sai a maida su guda daya mu'annasi mace a ce ma'duda su ayyaman ma'duda kama ta kaddama kamar da kamar da ya gabata lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudatan kamar yanda Yahuda suke cewa wai huta ba ta shahe su bace ƴan kwanuka ƴan kwanuka wanda suke kirdigagu wasfu jam'i bil muannas ja'izun shi sifanta jam'i da muannasi mufradi ja'izi ne falihaza saboda haka ma'dudat da suka zo haka aba kirdigagu huna anan wurin jam'u ma'duda jam'i ne na ma'duda wa usifa وصفه ko wasifa wasafa jama'a mu'annasi ya sifanta jam'i ne na mu'annasi wato shi ma'aduda cikin nan jam'i ne na ma'aduda kaga ma'aduda mu'annas ne sai sifanta ta ya zama wato ya zama sifa ne na jam'i na mu'annasi wal ayyamul ma'dudat su kwanuka wanda suke kirdagu ikhtalafa fiha malikun wa shafi'i imam shafi'i imam malik da imam shafi'i sun yi sabani a cikin wa'anne kwanuka ne ma ya ma'dudat malik shi imam malik ya kula yana cewa yawmun nahari wa taliyahu ran layya da kwanuka biyu masu bi mishi sune ayyama ma'dudat wa shafi'i shi ko imam shafi'i ya kula yana cewa ayyamu tashriq hiya al-ayyam al-ma'dudat kwanukan uku kwanuka uku na sallah wato bayan sallah kwana uku nan na masu biyo ranar sallah ranar layya shine sune ayyamul ma'dudat a wurin shi bi dalili faman ta'ajjala fi yawmaini saboda dalilin cewa faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gauga a cikin kwanuka guda biyu min ayyamin tashriqi da cikin kwanuka na tashriqi na bayan sallan nan guda uku fala isma alaihi babu lahi akan shi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi kuma duk wanda ya jinkirta shi ma babu lahi akan shi آه. فصلت الآية فصلت الآية الأيام المعدودة من أيام الرمي وهي أيام التشريق أنا في آية تررد kwanuka waɗanda suke ƙididdagagu daga kwanukan jifa wai a ayyamu tashrik su kwanukan jifan su ne kwanukan ukun nan na sallah ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah fa yawmul awwal yawmun nahar shi kaga rana ta farko ranar layyace ma'dudun wannan shi ma abin abin kirgawa ne a wurin imam malik kenan wa qala lahu fi ayatil hajj Allah tabaraka wa ta'ala sai fadi a cikin aya ta hajji yace wadhkurullaha fi ayami ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanuka wanda suke kididdigagu wal ayyamul ma'lumat su ko kwanuka wanda suke sanannu inda malikin salasatu ayyami a wurin imam malik kwanuka guda uku ne ba da yawmin nahar bayan ranar layya fal yawmul awwal ma'dudun rana ta farko ma'dud ne inda gai indahu a wurinsa amma gairu ma'lumun ba ma'lumi bane ba wal yawmani ma'dudani amma kwanukan guda biyu ma'dudani ne abin kididdiga gugu ne ma'dudani ma'lumani su ma'dudani ne abin kididdigawa ne ma'lumani kuma sanannu ne wal yawmar rabi kwana na hudu ma'lumun gairu ma'dudun a shi ma'alumi ne ba ma'adudi ba ma'ana sananne ne ba kididdigage ba haza mazhab malik wannan shine mazhab imam malik wal haju izara izara mal jamrata fi yawmayn shine haji in ya jefi wannan jamra a cikin kwanuka guda biyu waraha ila makka ya tafi zuwa makka ya mare ta zuwa makka fala isma alaihi babu lahi a gare shi babu lahi akan shi haza huwa ta'jil wannan shine gaugawa wa man ta'akhara wanda ko ya jinkirta hatta akmala al-ayyama salasata har sai da cika kwanuka guda uku fara Ismailai wanda shi ma babu layya kan shi abbara bi nafi al-ithmi nan ya abbara ya ya ya faɗi wannan maganar da da kore laifi li anna min al-min al-hujjaji man yaqulu man ta'ajjala fa alayhi fa alayhi al-ithm domin daga cikin alhaji akwai mai cewa wai duk wanda ya gaugawa akwai laifi akan shi wa minhu man yaqulu man ta'akhkhara fa alayhi al-ithm akwai cikin su ma cewa wai duk wanda ya jinkirta shi ma akwai laifi akan shi فلهذا saboda haka nufatil ayatul isma fil wajhayn fil fil wajhayn saboda wannan aya ce ta kore laifi a cikin huskokin guda biyu hada wannan liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah ne bimtisali amrillahi wa na binahi da kwatanta umarnin Allah wa na binahi da kuma kauracewa abinda Allah ya yi li'anna hadha huwa al-hajj huwa al-hajj haqiqatan domin wannan shine da yin haji a haqiqa man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda yayi haji falam yarfus bai yi gamtsi ba magana bai hudu wata magana ta alfasha ba ko ko yarfus an fasara shi da kuma bai tara ba da mace wala mai suku bai yi fasikanci ba a shi ma fasikancin shi ma hudin duwani duk aikata dai abin da ke wata alfasha ce raja'a min zunubihi mutumin wanda ya aikata hajjin shi haka ya fita ya komo daga zunuban shi kamar yawmi waladatu ummu tamkar ranar da ma'aifiyar shi ta haife shi ya zama bai da zunubi ko daya walaysa lil hajji walaysa lil hajji lil mabruri jazaa'un illa al janna haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hajji kubutacce haji kubutacce daga dukkan abin da ba a yi na laifi ƙarya ne da rafusun nan wato tara da mata da kuma har a jiyayyen nan da da yake cewa fala jidala wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj nan wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj duk wannan abubuwan mutum yake yawaye su wannan mutum ya kiyaye su bai yi su ba to wannan shine haji shi ake ce mai mabrur irin wannan hajin bai da wani bai da wani sakamako sai aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur shi haji kubutace irin wannan alamatu alamasa an yarji alhaj shine alhaji ya dawo ya zo ya komo gida mutawadi'an yana mai kaskantar da kai zahidan yana mai gurin duniya muqbilan ala Allah tabaaraka ta'ala yana mai huskantar Allah tabaaraka wa ta'ala kana wahidu miyal fasaqa hajja baitallahi alharam wani ɗaya daga cikin fasikai ya kasance ya haje ci ɗakin Allah tabaraka ta'ala ya yi haji a waraja sai ya komo bayan ida hajin shi wada atu nafsuhu yawman ila ma kana yastakibu min al-ma'asi sai zuciyar shi ta kira shi ya da zuwa aikata abin da ya saba yi na daga saban Allah fasami'a min sirrihi sai ya ji ana ce mai daga sirrin shi daga cikin cikin shi ana ce mai taf'alu hadha wa anta hajjun zaka aikata wannan alhali ko kai alhaji ne ka je ka ziyarci kai ka ziyarci dakin Allah kai haji fanzajar an zalik sai ya tsawatu daga barin wannan sai bai je aikata abin nan bai saba aikata ba hadha alamatu alhaji almabrur shi yace wannan ita ce alama ta haji wanda yake karbabbe kubutacce ba mu alamu ko a ba yi da ba wa alamu allakum ilaihi tusharun ku sani cewa ku zuwa gare shi ne ake tara ku akwai hikima ba ce ba a wa'alamu annakum tusharun ilaihi ku sani cewa ku ana tara ku zuwa gare shi a ilaihi wanda min haqqihi ta'khir aka kaddama shi ilaihin nan yana nihin wani nau'i na hasar a kawai zuwa ga Allah ne za a tattara ku baki daya ku san da wannan fil akhirah a lahira fa yujazikum bi amalikum sai ya saka muku da ayyukanku au tusharuna ilayhi ala kulli hali koko za a tara ku zuwa gare shi ne ta kowane hali alhajjul haqiqi aidan yusharu ila hadratillahi tabaraka ta'ala shi ma mai haji haji na haqiqa za a tara shi a zuwa zuwa halar Allah tabaraka ta'ala wa minan nas kenan
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحساب
ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام آه ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا نزلت هذه الآية وأن آية تاسف كان في رجل أتكين ولمتين يقال له الأخنس بن شريق da ake ce mai akhlas dan shariq kana munafiqan ya kasance munafiki ne hulwal kalami ne dadin magana din ne shin ka zo da zakin magana gare shi linda bi sallallahu alaihi wasallam ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifu idza hadara inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa in ya halarto wajen annabi sai da mutane Allah tabbata gare shi annahu mu'minu cewa shi wai mu'mini ne ah annahu mu'minun mu'minun bihi cewa shi ne ba da gaskiya da shi ne mai ba da gaskiya da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa muhibbul lahu kuma shi wai masoyin annabi ne masoyin sa ne sallallahu alaihi wasallam fa yudni majlisahu sai ya kusanto da mazamnin shi fa akzabahu Allah tabaraka taala sai Allah ya ƙaryata shi Allah tabaraka taala ya ƙaryata shi fi zalika cikin wannan wa marra bi zar'in wa humur wannan mutumin sai wata rana ya huce wajen shibkan mutane da kuma a jakunansu a libadar musulmi na sashen musulmi fa a harkar zara'a fa sai ya kona wannan shimakar ta mutane wa akarar humara lailan da daddare ne kuma sai ya bu wannan jakunan ya yanka su ya sassoke su kawai ya halaka su idza hadara inda annabi sallallahu alaihi wasallam yakunu mu'minan in ya halarta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance mu'mini muhibban sadiqan yana nuna mai cewa shi masoyi ne na gaskiya wa idza adbara amma in ya bada bai sara yu'adi ashabahu sai ya zamo yana kiyayya da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yufsidu alaihim kuma yana batawa akan su qala ta'ala sai Allah madauki sarki ya ce wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayati dunya daga cikin mutane akwai wanda qawluhu fadarsa take baka mamaji ko take burge ka duka ana ce fasara ujub da wannan fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wala wala yu'jibuka fil akhirah amma ho baya burge ka a lahira li mukhalafatihi li itiqadihi saboda maganar da yake madi ta saba ma abin da yake kudirce a zuciyar shi wai shahidullah yana rikan Allah shaida alama fi kalbi abin da ke cikin zuciyar shi yana cewa irin wannan Allah ya sani ni mumini nake annahu muwafiqun limaqulihi wai cewa Allah yana dacewa yana muwafaka da abin da yake faɗi limaqulihi ko ko liqaulihi a wani nuska wannan yana cikin magana ta maganganun da suke na jalaleni da qaulihi cewa muwafiqun mai dacewa ne ga abin da yake faɗi kamar yadda irin munafikai suke faɗi a cikin suratul munafiquna إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون to wannan irin wannan ne su sun zo sai ce nashhadu innaka rasulullah mun shaida cewa kai ma'aikin Allah ne wallahi alamu innaka rasulullah Allah ka ya san kai manzansa ne ma'aikinsa ne amma su munafikai kawai makarata ne to irin wannan ne wa huwa aladul khisam kuma shi mai tsananin khusuma ne shadidul khusumati laka mai tsananin jayayya ne gare ka wa da atba'ika kuma ga mabiyanka li adawatihi laka saboda kiyayyar da yake gare ka hadha huwa al-ismu thalith wannan shine kaso na uku wanda aka wani mutanen nan guda uku wato mutane kaso uku ne akwai wanda shi duniya ake so kawai wani duniyar lahira akwai wanda a'a shi lahira sai da ya sai duniya irin wanda shine munafiki akwai wanda kuma za mu gani kaso na hudun wannan shawarci shine wannan kaso na uku almunafiqu munafiki wanda ba a ukhrahu bi dunyahu ya sai da lahira shi ya karbo duniya wai za ta wallah
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل wallahu la yuhibbul fasad wa idza tawalla in ya juya in sarafa anka in ya juya daga barin ka ya maki Allah sa'a fil ardi masha sai ya tafi a cikin doran kasa da yufsu da fiya dan ya barna a cikin kasa wa yulikal harsa ya halakar da cimaka wa nasra da ƴaƴan dabbobi min jumlatul fasadi daga cikin jumla cikin tarin barnar da yake kenan wallahu la yuhibbul fasad Allah kuma baya son barna la yarda bi Allah baya yarda da barna
wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu li izzati bil ismi fa hasibuhu jahannam wa la bi mihad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu li izzati bil ismi fa hasibuhu jahannam wa la bi mihad wa idza qila lahu ittaqillah shi wannan irin wannan mutum in aka ce kaji aka ce mai kaji tsoron Allah a fifi ilika a cikin aikin da kake aikatawa akhazatu li izzatu sai wata izza ta doke shi hamalatu la anafatu anafa ita ce izzatun nafs ji da kai wani ji da kai sai ya doke shi ji da kai shine laraba suke ce mai anafa kamar suna bada misali suna cewa tamna'u la anafatu an yastajidiya ahadan mutum ake yake cin duka mala saboda ji da kai wai shi ba iya ya kurura ta mutane su aka shi saboda tsabon girman kai a wani nau'i na girman kai saboda jiji da kai to shi ne ake ce ma'ana anafa to ita wannan aka ce mai ji tsoron Allah wannan abu yake ɗauka shi wal hamiya wal hamiya alal amal da kuma hamiya ita ma hamiya yan uwan ji da kai ce a wajen girman kai ita asalinta wani bisa kan ɗauki wani abu mai kyau kamar har anafan ma wani bisa ɗaukan abu mai kyau ina cikin abin da ake sifanta larabawa da shi suna da anafa wai mutum maimakon ka zama mai rarrauka wani lokaci ana son mutum ya zama mai juriya to amma matsala in ka juri akan abin da ba daidai ba shine barnar shi hamiya izji allazina kafaru fi qulubihim hamiyata hamiyatal jahiliya kaga ta an zargi kafirai inda suka sanya hamiya ta jahilci a cikin zukatan su hamiya suka ce ita ce al muhafazatu alal maharimi wad dini wat tuhuma mutum ya kiyaye ya kokarin kiyaye maharimin shi duwansu misali in iyalai ne in wani wanda suke kansa da kai ba an taba su ba ko ko addini mutum ya ce yana da wani jin zahi wannan in dai an taba addinin shi to ba zai yarda ba har irin wanda abu ne mai kyau amma na karshen shine ba kyau mutum ya kiyaye kanshi ba yarda a tuhumce shi ba kawai tuhuma ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya kawai bai yarda ba bai da gaskiya a ce mai bai da gaskiya a tuhumce shi da wani to ga wannan girman kai ai in ba rashin girman girman kai kamar da maki sallallahu alaihi wasallam shi yana cewa al-kibru ghamtun nasi wa batrul haqq shi girman kai shine wulakantar da mutane da kuma kin karban gaskiya to shi wannan hamiya kenan to saboda wannan shi wannan aka ce mai ji tsoron Allah sai ya sai ya zama wannan anafa ji da kai ya kama shi da wannan wa girman kan irin dan shi suna cewa anafa izzatun nafs shine da ji da kai a wani girman kai ne a cikin ran mutum da kuma irin wannan hamiya sai su kama shi alal amal a bisa aikin nan da yake aikatawa na barra inda bisa abin kirki ne kar ka yarda dan ka yarda ka zama mai taurin kai bisa kan abin gaskiya ba matsala bane ba me ma mulam shola sa nake wuri cikin diwani na cewa alinu liman yaqful amina wa innani shadidun wa sabun iz uqadu ila lahwa ni zaka sami na alinu ina mai taushin kai mai laushi liman yaqful amina ga duka wanda ke bibiyan amintaccen Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in haraka ce ta gaskiya kake bi wannan zaka sami na kawai kai yanda kake so da ni ba ni da matsala amma shi cewa innani shadidun wa sabun ni mai tsanani nake wasu abun mawuyaci nake da amma a shadino sabu is uqadu il awai yayin da ake so a jani a kai ni wurin bin san zuciya to su saban wannan ne wurin san zuciya lokacin da suke basin yarda ba sa karban gaskiya to irin wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya akazatu la izzatu bil ismi wannan girman kan sai ya kama shi kuma da aiki na barna shine laifin allazi allazi umira bittiqai wanda aka umarce shi da ya kaurace masa ya kiyaye kanshi daga barin shi shi wannan ismukin zunubin wannan fa hasbuhu jahannam irin wannan mutum kafi jahannam wuta jahannama ta isan masa ta ishe shi wa nabisal mihad tir da makwanci alfirashiya wato makwanci ita jahannama a ce makwancin mutum shine mihad Allahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna la siyama fasadu ina Maulana Shehu Islam ke wada wannan maganan yana ƙara bayani yace Allahu la yuhibbul fasada Allah bai son barna la siyama fasadu hadal munafiq balantana ma barna irin ta wannan munafikin fil harsi wan nasl wanda yake yin ta a cikin cimaka da kuma ƴaƴa ƴaƴa nasl duk ƴaƴan dabbobi la'anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma khalaqa adama domin Allah tabaraka taala yayin da ya halice annabi Adama wa anzalahu ila al-ard ya sabkar da shi akan kasa wa ja'alahu khalifatan ya sanya shi khalifa fiha a cikin ta allamahu hirafa sai Allah ya sanar da shi sana'o'i allati ya'ishu biha auladu wanda ƴaƴan shi za su rayu akan ta wannan sana'o'in fa kana hirfatu adama al sai sana'a annabi Adama ta kasance noma wallahu tabaraka taala wada'a al-barakata fi an-nasli wa fi al-harth Allah tabaraka ta'ala ya sanya albarka a cikin ƴaƴa ƴaƴa na komi na dabbobi wanda suke aihuwa ya sanya albarka a cikin ƴaƴan dabbobi haka nan ya sanya albarka a cikin cimaka wanda ake nomawa fahiya aksaru fi hadhihi fahiya aksaru fi hadhihi ashiya akwai albarka ma Allah ya sanya albarka cikin wasu abubuwa amma albarka zaka same ta ce mafi yawa cikin wayannan ababen da aka faɗa ma cikin cimaka da kuma ƴaƴan dabbobi فهي أكثر فهي أكثر في هذه الأشياء منها في جميع الأشياء الأخرى ذاك سميت السنية البركة تاهية وأتكي وأن سنفن قدابيو daga cikin baki ɗayan sauran abubuwa na da bambancin wa'annan za ta ammalta in ka lura tajiru annan nasa tajiru annan nasa aksaruhum la yazra'un zaka samu mutane mafi yawan sun su ba noma suke ba fal qalilun minhum hum allazina yashtagiluna bi zira'a an kadan daga cikin su sune ne suke shagaltuwa da noma masu noma yan kaɗan ne cikin mutane wallazina yashtagiluna bi zira'a su wa'annan masu shagaltuwar da noma la yashtagiluna illa fi ba'di awqatihim su ma ba sa shagaltuwa da noma sai cikin sashen lokutan su ba wai dukan shekara ba da suke noma a mu sa mu nan sai ga noma wanda duka wata uku wata hudu ne duk bai huce wata hudu ko wa ma haza amma tare da haka tara al insana sai ga mutum la ya'kulu illa shay'an mazru'an mutum bai cin wani abu sai abin da aka noma ولولا أن الله أنزل البركة في الزرع بعدن الله يتني البركة أتكن مكة با ما أمكن هذا دا wannan bai ba وجعل البركة في الحيوان هكذا الله يتني البركة أتكن دبا الغنم والبقر والإبل والإبل دا bisashe kananan bisashe akuyoyi da tumakai da shanu da kuma raƙuma aktharul halati fi hadhihi al'am mafi yawan halaye a cikin waɗannan dabbobin duka wanda aka zana la talidu fi sanati illa marratan zaka samu ba ta aihuwa a cikin shekara sai su daya dukan su yawanci akwai a cikin wannan sifin da aka zana ko cikin aka sanya aihuwa su su biyu to dai mafi dai yawan halayen su so dai suke aihuwa a shekara wa idza waladat waladat wahidan waladat waladat waladan wahidan in kuma suka tashi aihuwa sai su aihi da da da kuma suke aihuwa fa idza ikhtalafat fa idza ikhtalafa waladat waladain in wannan ya saba sai ka samu sun aihu sun aihi ya biyu kadan da suke wuta ka wa man arada lahma amma duk wanda ke neman nama lafuda an yazbaha wahidan minha ba makawa sai ya yanka ɗaya daga cikin wannan wanda aka zanan nan dabobin ni'imar nan na gida wa man arada labai'a ya biyu shay'an minha wanda ke niyan kuma saidawa kuma sai saida wani abu daga cikin su wala takhruju illa laqita qati'a miyal ibn baka hita ba sai kaga wani yanki na raquma au qati'a miyal bakri ko ko kaga wani yanki na a shanu hau da galami ko busashe ana da wuya ka yi ta ka zagaya ba ka samu wannan ba inda ake dai rayuwa dai adiya dai wadda dai ta wadda aka saba din in kai ta sai ka kawai sai ka gamu da garke kafin sai ga wani garke na sai ka gamu da garke na na shanu ko na rakuma ko ko na kananan busashe wai za ta fakarta fi sibai in kai tunani a cikin zakoki zakin duk shi ba ake ce musu da zaki da kura da duka wannan namun dajin wannan wa fil kilabi haka nan in kai tunani a cikin karnuka wa hatta fi laqita kai cewa yace har in da za ka tunani har abin da shahe musu shi ba musa wannan tajidwa talidu fi sanati marratayn zaka same su suna aihuwa so biyu a cikin shekara fi kulli marratin a cikin kowane marra in suka tashi aihuwa talidu samaniyata auladin sai ga suna aihuwa ƴaƴa har guda takwas wannasu su ko mutane lam yashtaghilu bi zabiha ba sa shagaltuwa da yankan wayannan abinda aka zana ta aka zana na zakoki da karnuka da da musai na musoshi wala bi bai haka nan mutane ba sa shagaltuwa da sai da su wala tara kaseeran minha abadan kuma baka ga wani tsarin su ba da yawa har abada baka taba ganin ga sunan garke na na zakoki ko na har na karnukan garke irin wannan mai yawa ba ka taba gani ba law laqita khamsata miyar kilabi da zaka game da kare guda biyar la qulta hadha kasir miyar kilabi da kace kai wannan karnuka mai masu yawa wa tajidu mi'ata baqaratin amma sai ka samu sai ka samu bakara saniya 100 wa tajidu mi'ata miyar garmi ka samu 100 daga cikin kananan busashe ko akuyoyi ko a musulunta turkiya laula anna albarakata ba dan albarka ba nazarat fil anami da ta sabka akan namun wannan wala ce musu dabbobin ni'imar nan ma kana haza da wannan bai kasance ba bali haza saboda wannan ne hazal munafiq wannan munafikin wanda ya je ya bata cimaka kuma ya halakar da dabbobi aka sallah tabaraka ta'ala ya saba wa manuwa ta Allah tabaraka ta'ala haisu shtagala bi halakil harsu wal an'am ta inda ya shagaltu shi da halakar da cimaka da kuma dabbobi wai za ta lauta kila in aka ce mishi ka ji tsoron Allah a kalatu da izzatu sai jiji da kai ya kama shi da girman kai haza gayatun fil kibri wannan shine matuka a cikin girman kai man qila lahu taqillah wanda aka ce ne ka ji tsoron Allah wala mai tawada bai kaskantar da kanshi ba fa huwa mutakabbirun to wannan mutakabbiri ne mai girman kai ne walaza saboda wannan ne qila li umar aka ce masa yana umar ittaqillah da aka ce masa yana umar ka ji tsoron Allah fa'affara khaddahu radiyallahu anhu al ard sai kai tsaye ya goga kudukukin shi kumacin shi ya goga su akan ƙasa kaje Allah ta wata gare shi saboda tawadu'an lillahi dan kaskantar da kai ga Allah ta'ala madaukai sarki
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس آه وانا آية ومن الناس ما يشري نفسه ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله آه هو صهيب الرومي وانا آية تاسبة كم سكان ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallam mai suna Suhaibur Rumi sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabin ma'aikin Allah ne sai ya damu Allah tabbata a gare shi kana bi Makka ya kasance a garin Makka wala ma hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya hijira kharaja ila hijrati ma'ahu thamaniyatu nafar mutane guda takwas suka yi ta tare da shi shi wannan suhaibu suhaibur rumi suka yi ta fatalaqahumul kufar sai kafirai suka gamu da su wa qatalu ashabu suka kashe wannan abukan nashi kullum baki ɗayan su hatta baqiya huwa har sai dai kasance shi kadai ya wanzu ya saura ta'arradu lahu li yamna'u min hijra sai suka fujiro mai dan su hana shi ya wannan hijrai wa kana inda hu kinanatun mamlu'atan min sihami ya kasance yana da kwari cike da kibbai a qala lahum sai ce musu ya qaum ya ku mutane ku saurara ku ji laqad alimtum anni armakum kun sani wa ni ne mafi iya halbi a cikin ku kun san lahi kowa iya halbi na kibbai wa kinanati hadhihi mamlu'atun sihaman wannan kwarin na kuma cike yake da kibbai idza aratum an tahulu baini wa bainal hijrati ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kuna nihin ku shiga tsakanina da hijira zuwa manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi fa inni ufrigu kinanati fikum to ku sani ni zan karar da kwarina a cikin ku wa kullu samin aqtul bihi wahidan minkum duk baka guda daya zan kashe mutum daya daga cikin ku wai za na fada ma fi kinanati in abin da ke cikin kwari na ya kare uqatilukum bi sayfi zan yaƙe ku da takobi na hatta a mutu har sai na mutu faf'alu ba da zalika ma shutum bayan wannan ku aikata abin da ku so a wa khairul lakum an wa khairul lakum an an utiyakum mali allazi taraktu bi makka abin da yayi muku alheri shine in ba ku dukiyata da na bari a garin makka in kuna so wata turkuni azhabu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ku barni in tahi wajen manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi faradu bi zalika sai suka yarda da wannan falamma wasala ila nawahil madina yayin da ya isa wajen gehen madina talaqahu abubakarin sai sai na abubakar da Allah tabbata gare shi ya gamu da shi ya ya ya tarbe shi wa qala lahu yace mashi rabihal bay kai wannan ciniki da kai yayi riba qala lahu ma hadha shi suhaib rumi sai ce ma sai na abubakar ne wannan kuma kala lahu sai ce nazarat fika ayatun wata aya ce ta sauka a cikin ka fatala alai hadhihi aya sai karanta mai wannan ayan ne cewa wa minan nasi man yashri nafsahu tiga amr zatillah wa minan nasi daga cikin mutane akwai wanda yashri nafsahu yake sai da kanshi yashri nafsahu yabzuluha yake ba da kanshi fi zatillah a cikin bin Allah ibtiga amr zatillah dan neman yardan Allah ridahu dan neman yarda ta Allah wa suhaibu shine suhaibu hajira ilal madina ya hija zuwa madina wa taraka lahum malahu ya bar musu duke shi wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne dangance da bayi haisu arshadahum lima fi ridahu ta inda Allah shine ya shiryar da bayi zuwa abinda ke akwai yardan shi a cikin su ai karshen yarda kin ga sanan hanyar da ke akwai za mutum zai dace da yarda Allah Allah ya shiryar da bayi akai wai saboda kaunar da Allah yake ma bayi ne ga dai hanyar nan ku bi to ba ko su suna kaunar ubangijin nasu sun kaunaci sun gane wani kaunar da Allah yake musu ko ko a'a to dai haza huwa al-qismu rabi ma ambaci kaso kamar yana cewa yace mutane kaso hudu ne an ambaci kaso uku wancan da wanda shi yake mina nasi man man ya kudura bala ta fi duniya wanda shi duniya kawai ke nema ita kadai da wanda ke neman duniyar lahira da wanda a shi asararre wanda ya sayi ya sayar da lahira tashi ya sayi duniya munafiki sai na ƙarshe shi ne wannan huwa haza huwa alqism rabi wannan shine kaso na hudu ba a duniyahu wannan ya sai da duniya shine bi ukhrahu da lahira shi ya sai da duniya ya sai lahira baki daya almuslimu ba a nafsahu bi ikhtiyarihi lillahi tabaraka taala shi musulmi ya sai da kansa ga Allah da zabin shi ya sai ya sai da Allah kanshi ta'ala wa sarki fa kana samanuha aljanna sai ladan sai kudin kudin na nashi wanda ya sai da ya sai da duniya ya sai da kan nashi a bashi abin da za a bashi na kudi su shine aljanna wal khawas su ko keɓantancin bayin Allah ba'u anfusahum sun sai da kawunan su bi ikhtiyari lillahi su ma da zabin su suka sai da Allah kawunan su tabaraka ta'ala fa kana samanuha mardatallahi sai a dukiyan ko kudin na abin da suka sayar Allah ya kasance shine yarda Allah tabaraka taala wal awamu su ku amawa ga magarin mutane samanu anfusihim da janna shi alada ko ko kudin kawunan su da suka sayar Allah shine aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahum aljanna Allah ya sayi daga mu'minai kawunan su da dukiyoyin su da cewa suna da aljanna wal khawas su ko ke bantacin bayi samanu an fusi mardatullahi tabaraka taala kudin su shi wanda suka wanda Allah zai ba su shine yardan Allah tabaraka ta'ala wa minan nasi man yushrik nafsahu daga cikin mutane akwai wanda ke sayar da kansa ai ya bi'uha ya sayar da kan nashi ba wai yashtari bane yana sawa ya sayar da kawo kanshi ne ibtiga amardatillah idan neman yarda Allah wallahu ruhun bil ibad Allah kuma mai tausayi ne ga bayi la budda lil abdi min an yamzuna malahu lillahi ba makawa ga bawa daga da su ne makawa ko ba makawa ga bawa an yabzula malahu lillahi da cewa yayi kyautan dukiyansa wa Allah ya ba ya ba ya ma Allah kyautan dukiyansa wa auladahu da ƴansa lillahi ga Allah walau sau da kanshi ma lillahi ya ba Allah kanshi faman bazala malahu lillahi wajral fana'i fil afal wanda ya bayar da dukiyar shi ga Allah wannan ya samu fana'i a cikin ayyuka ya alamu Allah fa'ila fil wujudi illa Allah wannan ya san ba wani mai yi a cikin samuwa baki da sai Allah ah Allah fa'ila fil wujudi illa Allah alfana'u fil af'ali samanu samanu man bazala malahu lillah shi fana'i a cikin ayyuka shine kudi na wanda ya bayar da dukiyarsa ga Allah wa man aslama auladahu lillahi wanda ko ya bayar da ƴaƴansa ga Allah waje da fana fi sifati Allah tabaraka ta'ala wannan ya samu fana ya cikin sifofin Allah tabaraka ta'ala wa man aslama nafsahu lillahi wanda ko ya miƙa kansa ya bayar da kansa ma ga Allah waje da fana fi zati Allah tabaraka ta'ala wannan zai samu fana ya cikin zatin Allah tabaraka ta'ala sayafni ko fa yafna ko an nafsihi wa yabqa billah sai ya kare da kanshi ya wanzu da Allah wa anna ila rabbikal muntaha ka san ko zuwa ubangijinka ne makwara matuƙa take wannan kullun nazo irin wannan yana tana wata kisa da malamu sai dimahi dan shehu abdullahi garlata anu yake bada wani wani maulidi na halarta yace wa irin mutanen da masu nema sai sun burge mutane a wajen maulidi sai ka kawo abin da ba sani ba ya zo irin wannan yake so sai ya kirkiro wani abin da za a za a ji hankalin mutane mutane su yaba da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi Isra'i da Miraji ya je sama duka saman da ya wuce ya je ya tarda mala'iku sun yi sau ga Allah tan sama da wuce kun kujera yace mana ya zo hu da ya sha iska ya zo ya huce mala'iku ya huce Allah sai sai wani hali ya gama shi wai mutum wannan mai haɗin wannan sai yake wani huci sai aka kamo shi da aka mashi sai liman yace ina nan sai ta kai ku dawo da shi ku dawo da shi ku dawo da shi eh da huce Allah yace yace ina dai to wannan ila rabbikal muntaha ai karshe ba huce Allah an karshe Allah shine makura wannan ila rabbikal muntaha wallahu raufun bil ibad Allah shine mai tausayi Allah mai tausayi ne ga bayi tabaraka ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آه نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كون في السلم لك حسب القراءات nazarat wannan aya ta sabaka a fi abdullahi ibn salam a cikin abdullahi dan salam wa sahabu da sahabban shi kenan wa sahabi da sahabban shi abokanin shi lamma da khalufin islam yayin da suka shiga musulunci ko sai shi da yahuda ne ya kasance yana malami ma ne cikin yahuda da ya musulunta da shi da abokanin shi baqau yu'azimuna sabta sai suka wanzu dai bayan sun musulunta amma suna girmama asabar ranan subdu kenan ko in ji mu da magara ko wa yakrahuna lahmal ibil amma suna kyaman kuma suna kyaman naman raƙuma wa albana da nono madara ta raƙuma taba'an lidinihim alqadim saboda bi ga addinin su wanda yake tsohon addinin su wanda suka kasance suna biya addinin su ba sa cin naman raƙumi ba a shan nonon raƙumi kamar da aka sani dai ina za mu zo gare ta za mu zo kisan na na abin da ya sanya ba sa cin wannan abubuwan fa nazarat fihim sai wannan aya ta sabka gare su a cikin su da suka haka suke yi aya tana cewa ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi salmi kafa ya ku wanda ku ba da gaskiya udkhulu fi salmi ko fi silmi ku shiga a cikin al-islam fil islam ku shiga a cikin musulunci kafatan baki daya ai fi jami'i shara'i ku shiga a cikin addini da baki dayan shari'o'in shi babu a kuma ku musulmita kawai ku musulmita yanzu wannan sai wani tsohon tsohon magana wannan ta addini ku ku aje ta a la wala tatabi khutubat shaitan kar ku rika bibiyan sawayen shaitan shine turuku shaitan hanyoyi na shaitan tazyinahu bit tafriqi shine kawatawan shedan da rarrabawa da yake na wasu abubuwan da kuma ba wani abu rarrabawa bane ba innahu la kuma adu mubin domin shi shedan gare ku adu makiyi ne mabayyani bayyinal adawati ne mabayyani yake yi faraja'u sai suka koma da suka ji haka an sauka da wannan ayin faraja'u sai suka koma fasaru ya fa'aluna kullama ya fa'aluhu almuslimun sai suka suna aikata duk abin da musulmi suke aikatawa yadkhulu fi hadha شبتي يدخل في هذا إلى الآن من يتبع بعض العوائد ويرى تفرقة الأنصرية من يتبع بعض العوائد duwan da ke bin sashen wa'ansu al'adu a wa'id jami'i na ada ya dukulu fi haza ila nan yana shiga a cikin wannan har yanzu cikin irin wannan wannan wannan wannan abin da aka ce musu ya allazi ya mulku ya yi wallazi ya mulku fi sami kafa har yanzu duk wanda ke shiga yake bibiyan sashen wasu al'adu wa yara tafriqatal unsuriya kuma yana ganin rarraban rarraban wata rarrabawa tsakanin wadda take al'unsuriya ta kabilanci unsur wani wannan hori ne wannan baki ne ba ɗaya muke ba wannan kaza ne kabila kaza ne wannan kabila kaza ne ba mu ba mu misali wannan kabila ba mu aura ma wannan kabilan wasu wannan kabila ba su aura ma wannan duka wannan suna jin al'adu ne wanda ma anzalla biya min sultan Allah bai sabkar da wannan ba ba kowa bin umarnin Allah bane ba bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci bai ce wannan ba to har yanzu cewa yace masu bin irin wannan abubuwan suna suna aiki da wannan ba san ba su miƙa wuya ga Allah baki ɗaya ba Allah da ke ya ya labi amrun kullu bisalmi ka fatan ku miƙa wuya ku shiga musulunci baki ɗaya a wani karin magana ake cewa wai kun yahudiyan sirfan da larabci suke cewa kun yahudiyan sirfan wa illa fala tal'ab bi tawra ka zama ba yahude sirfan wannan sirfan wanda muna tsamanin Hausa ne ai larabci ne sirf ka zama tsantsan ba yahude wa illa in ko ba haka ba fala tal'ab bi tawra kake wasa da taura saboda shi ba yahude duk inda yake fa sai yayi wasa da taura ya hidda wani abu ya hidda wani abu ya kara wani abu yi ɗabi'an bai hude kenan to shine in haka za kai kai haka ka zama an bako to in wato ana son ce in mutum zaka musulunci ka musulunta baki daya abinda Allah yake so ka aikata shi kai kokari ka aikata baki daya wanda bai so ka bari baki daya ba kana bin wasu al'adu wanda kawai babu gaskiya cikin su kawai ka haramta ma kanka abinda Allah bai haramta ma ba shine shi yake cewa mutum wa ya turku ba da yawa wa ya rattafa rikatar unsuriya ba da ma qalil islam bayan musulunci ya ce innamal muslimin innamal mu'minuna ikhwatun su mu'minai ka sani su duka mu'minai inda suke ba komai ne ba sai ƴan uwa su mu'minai ƴan uwan juna ne to wai kuma yanzu za a ce kai dan uwa ne wannan baka arma wannan bai wannan bai arma har abin da yake ma Allah ya san da wannan bambancin ya tabbatar da shi irin wacewa wannan bawa ne wannan ɗa ne ba a ba a haramta ma ɗa ya armi bawa ba bawa ya armi ɗa ba ko ɗiya ta armi bawa ko bawa ya armi ɗiya ba abinda ma ko da ma wai a wannan an an ka samu akwai aibi a cikin shi Qur'ani ya faɗi amma da haka nan ba haramta ba to barantana wasu abubuwan da ba ba haka ba kai mutum ni da kai da amma wasu ce ba su arman wansu wasu ba su haka ba su hada kabila da wansu ba su hada zuriya da wansu wa yatruku ba'd al-ashiya allati la ba'sa biha sai ga mutum yana barin sashen wasu abubuwan da babu lafiya a cikin su taba'an lil awaidi az-zamima saboda kawai biyayya ga ɗabi'o'i wanda suke ababen zargi ababen zargi wanda suke ba ba ba ba ba abin ba ababen yabo ba udkhulu fi salmi kafatan ku shiga a cikin musulunci baki daya wa hadha shaytabu ya umul muslimina jami'an wannan magana ce wadda take gama baki daya musulmi an yadkhulu fil islami kafatan su shiga cikin musulunci baki daya bi jami'i ajza'ihi da baki dayan yankunan shi يفسره حديث حديثي mai cewa almuslimu man salima almuslimu muslimuna min lisani wa yadi yana fasara shi shi yace wannan hadisi mai cewa musulmi shi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga halshen shi sharrin halshen shi da kuma sharrin hannunsa aw khitabu aw aw khitabun likulli insani ko ko wannan aya mai cewa ya allazina amanu kullu sharri kafa yace shi yace magana ce likulli insani ga dukkan wani dan adam an yudkhila jami'a a'da'ahu kenan an yudkhila jami'a a azaihil islam ya shigar da baki ɗayan gabansa cikin musulunci yaya shau yace yudkhilu fil islami ko ya dukulu fil islami bi kafati adai ya shiga cikin musulunci da baki ɗayan gabansa fala mishi illa ila ma amara Allah bihi kar ya tahi sai wurin abinda Allah ya horo da ake da ta wurin shi wala ya mutishu kar mutum ya zama yana rikon yana riko da biye dai da hannayen shi illa bi amrillahi sai da umarnin Allah wala yanzuru bi ainihi kar ya zama yana dubo yana duba da idanunsa illa bi amrillahi sai da horan Allah mana sai da abin da Allah ya ce a duba inda Allah ya yarda a duba kenan wala ya takallamu bi lisani kar mutum ya rika magana da harshen shi wala ya akulu fi jawfihi kar ya ce a cikin cikin sa wala ya tanawalu shahawatan kar mutum ya dauki wata shahawa shahawatu farji farji wata shahawa ta farjin sa illa muwafiqan li amri Allah tabaraka ta'ala sai yana muwafaqa da umarni na Allah tabaraka ta'ala هذا هو الدخول في الإسلام كافة وانا شيء شغا مسلم شي باكي دايا هذا هذا دخول النفس وانا شيء شغا مسلم شي شيء نفسه والقلب akwai kuma shiga musulunci na zuciya in shin yace shine wal qalbu yatakhalla ay jami'il akhlaqi zamimati shi zuciya tawhunta daga baki ɗayan ɗabi'o'i wanda suke ababen zargi wa yatahalla bi jami'il akhlaqi al hamidati mutun ya kawatu ya yi kwalliya da baki ɗayan ɗabi'o'i wanda suke ababen yabo wa ruhu kuma shiga shiga kuma musulunci na ruhi baki ɗaya shine wa ruhu ya turku iltifata ila ghairi Allah tabaraka ta'ala ruhi ya bar waiwaye zuwa wani Allah tabaraka ta'ala wa sirru akwai ma shiga musulunci na sirru shine wa sirru ya fina fi zatin layi tabaraka ta'ala sirri ya kare a cikin zatin Allah tabaraka ta'ala wala yara gairahu ya kasance baya ganin waninsa haza huwa dukhulu fil islam kafa wannan shine shiga cikin musulunci baki da na'am
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم إن هر مرتم عن الدخول في جميعه kun karkata daga shiga cikin baki ɗayan musulmancin min ba'di ma ja'atukum al-bayyinatu bayan cewa hujjoji al-hujjaju zahiratu hujjoji wanda suke mabayyana sun zo muku ala annahu haqqun a bisa cewa shi musulmancin nan gaskiya ne to fa'alamu anna Allah azizun ku sani cewa Allah mabuwayi ne la yujizuhu shay'un an intiqamihi minkum ba wani abin da ke sa shi ya kasa ba abin da ke gashi yadda shi daga yi muku a sakamako ko ko yi muku azaba ko sadar da azaba minkum dai na gare ku wato kusan cewa ba wani abin da zai hana Allah ya muku azaba in kun kiya kun karkata kun ki wannan duk abubuwan da ya zo muku na musulunci na gaskiya kun ki kun ki biyar su to ku sani ba wani abin da zai hana muku Allah mabuwayi ne shi ba abin da zai kare shi ya sadar da a sakamakon shi ga wanda suka suka bauɗe Allah mu nasari hakimun kuma Allah shi gwani ne fi sani a cikin aikinsa ina gani lokacin da bai sabbi da ko an ce awa guda ne muka ce zami ko ha sura mun tv na gani bismillah
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون ما ينتظرون su mutane ba komi suke jira ba ba ko ma yanta ziruna a ai tariku dukhula fil islami kafatan masu barin shiga musulunci baki ɗayan nan kamar aka sifanta ba komai suke jira ba illa an ya atiyahumullahu face sai amurul lahi tabaraka ta'ala lamarin Allah tabaraka ta'ala ya zo musu fi zulalin a cikin a jami'a zulla cikin inuwuka inuwa ta azaba a yi matan mutanen adalci gani a cikin suratul aqaf قالوا هذا قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب alim irin wannan inuwuka inuwa inuwa sai gani ga tanan to irin wannan mutane ba komai suke jira ba duk wanda ba su shiga musuluncin baki daya ba sai ba su Allah baki daya ba to ba komai ne suke jira ba dan haka ce yanzu runa kamar mutum sai tsamanin daga nazara ne kamar na duba shi ko duk inda nazara ta zo in ba da ila bane ba a yana nihin jira ne dakatawa ne ba wai duba bane ba to kaga aka ce hal yanzu runa illa ba kawo ila ba to ba komai mutane suke dakata suke jira ba wanda ba sa shiga musulunci nan baki daya ba sa miƙa wuya baki daya face sai zauwa wani lamarin Allah a cikin sifa ta inuwawuki inuwawaki ne daga mami na daga gizagizai a sahabu shine girgirgije wal mala'ika da mala'iku huwa ityanul mala'ika shine zuwan mala'iku wa qudi al-amr duka sai a kare lamari sai ya kare fatamma amru halakim ana ne sai lamarin halakar da su sai ya kare an gama da su ba komai suke jira ba kenan duk wanda ya wuce baya bin Allah na wai san abin da ke jira ba komai ke jira ba sai wannan wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mai da lamura baki da fa yujazi kullu abdin bi amali sai sakawa kowane bawa da aikin shi in khairan fa khair in alheri yayi sai a saka mai da alheri wa in sharran fa shar in kuma sharri ya aikata sai a saka mai da shar da sharri san bani isra'ila aya alamun lokaci ya tuka ko an za mu dakata alhamdulillah na da hamsin yawa alhamdulillah